الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم a jama'a salamu alaikum Allah ya da wannan masallaci mai albarka inda ake gabatar tafsirar Qur'ani mai girma wannan masallaci na Eji Alibi a nan bakin kasuwa Gombe wanda shi Abdullahi Sheikh Madu wata kake tafsiri sai di Bashiru Haruna Eji Alibi yake zambiki akan kullahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا كلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون to ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa su munafukai daga cikin yahudawa wa idza laqu idan suka hadu da allazina amanu wanda suka yi imani qalu amanna su ce mu mun yi imani bi anna muhammadan nabiyyun wa huwa mubashshiru bihi fi kitabina sai ce lalle sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine wanda aka yi musu bishara da zuwan sa a cikin littafin su wa idza kala ba'dhum ila ba'd idan sashin su suka ainihin hadu da sashi kuma suka zama su kadai ne kalu sai shugabanni daga cikinsu wanda su ba su da munafurci a ciki sai su dinga cewa a tuhaddi sunahu yanzu kwa dinga ba su labari su mummuni ma fata Allahu alaikum daga abin da Allah ya sanar da ku a cikin attaura na sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li yuhajjukum bihi inda rabbikum kuna yin haka ba ku sani ba za su yi jayayya da ku a wajen ubangijinku ma'ana a ranar alkiyama a lahira za su tsaye da hujja a kanku tunda ko kun san gaskiya kun gaya musu sun bi ko kuma kun isu ku bi to da haka wani abin da kuke yi zai ja muku matsala afala ta ilun ba ku da hankali ne ba za ku hankalta ba ku daina haka ma'ana tun da dai za ku faɗa to kuma ku yi imani din ma tun da kun san abin gaskiya ne saboda haka idan kuka gaya musu suka zama su sun riƙe in an je lahira za su kafa hujja a kanku ko kuka gaya musu kuma abin gashi gaskiya ne amma ko kuma kun ƙi ku bi shi ne ake gaya musu na
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa su waɗannan ba su sani bane awala ya lamuna ba su sani bane su waɗannan yahudawa annallaha haƙiƙa shi Allah ya lamu ma yusiruna ma yu da abin da suke koyewa da abin da suke bayyana wa duk Allah ya sani da inda suka je suka gana suka yi magana ai ubangiji yana nan tare da su kuma duk abin da suka faɗa zai zo yayi wahayi yayi magana akai ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah inna la bi kulli shay'in alim ai shi Allah yana tare da kowa duk inda mutane uku suke munajati suke ganawa to yana nan shine na hudun su in su hudu ne shine na biyar in su biyar ne shine na shida to har dai sama da haka haka kuma ƙasa da haka ma ko da su biyu ne ma haka din ne ba kuɗi biyu ba saboda akwai wanda suke cewa wai alloli guda uku ne shi sai aka fara da uku aka yi gaba to duka dai ko da mutum ɗaya ne ma to Allah yana nan in biyu ne Allah yana nan haka in uku ne haka kuma ko da sun kai miliyan ko sama da haka ai ubangiji yana tare da mutane duk inda suke yana tare da halittunsa duk inda suke tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya faɗa wal arkalakna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nanu aqrabu ilayhi min hablil warid ya ce shine ya halicci dan adam kuma ba mai abin da ka gaya wani ba abin da zuciyar kama take ciki ai ya sani kuma ya ce shi ya fi kusa da kai fiye da jijiyar da take cikin wuyanka hablil warid to kaga wannan shi yake nuna Allah tabaraka ta'ala yana ko ina kuma da zatin sa tunda wani hannu yace wani hannu na hannu kuma zatin sa ne nunul azamati ne nunin girma ne idan mutane da yawa ne suka ce nanu sai a ce nunul jama'a ne ma'ana jam'i ne daga mutum uku har zuwa ko nawa jam'i kenan to amma in Allah ne ya ce nanu shi kadai ne ma'ana nunu ne na girmama na nunul azama ake kiranta ma'ana na girman sa yake bada saboda haka zatin sa yana ko ina har ma cikin wuyan mutane ma tabaraka ta'ala saboda haka ko ina da ko ina ko da mutum bai gane ba ya yarda amma wasu su a in ka ce Allah yana ko ina wai har cikin shadda ma kenan to ai a wajen ka ne shadda kake shadda a wajen Allah ai ba shadda ko sama da ƙasa da ko ina ai a wajen mu ne amma a wajen Allah ai ko ina ɗaya ne tabaraka wa ta'ala shi ba shi da bambanci tabaraka wa ta'ala saboda haka mutane kar su dinga ɗaukan abun yadda suke haka abun yake a wajen Allah a abun a wajen Allah in an ce Allah to kuma magana ta ta kai tabaraka wa ta'ala shi yasa anan su waɗannan suna zama ne su yi magana da mutanen su san Allah bai na nan tare da su yana ji kuma zai gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallama gashi an faɗa duk duniya mata yi na
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني نعم.
وإن هم إلا يظنون نعم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون to a cikin waɗannan yahudawa akwai ummiyun mana akwai awam ɗinsu waɗanda ba su da ilimi daga cikinsu la ya'lamun alkitaba san attaura ɗin ba malaman su suka san attaura akwai waɗanda su sai abinda malaman nasu suka gaya musu illa amani mana su ba abinda suka sani sai wannan amani ɗin mana akazib talqawha min ru'asaihim fata maduha suka abinda shugabannin suka gaya musu nan kawai suka dogara da shi kuma shugabannin nasu mutane ne wanda ba su da tsoron Allah yuharrifuna al-kalima an mawadihi da haka ga ga abu nan a fili sun gane shi sun fahimce shi amma sai su canja su faɗi wani abu daban saboda haka sai suna ɗora su akan ƙarerayi akan abubuwan da ba shi da asali amma abin da duk aka faɗa na sifofin manzon Allah duk an faɗe shi ba abin da ba a faɗa ba na sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama har da yadda garinsa yake da yadda za a aiko shi da komai ba abin da zai ba a faɗa ba to amma shugabanni sai suna ɓoyewa na ƙasan ba sa gaya musu to su ko na ƙasan kawai suna sauraron abin da waɗannan suka faɗa ne to shi yasa suka zama ana ta dulmiyar da su ana ɓatar da su wa inhum illa yazunnun ma'ana su ba su kasance ba a cikin wannan jayayya da suke yi na annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai zato kawai suke ba su da wani ilimi
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
na'am fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun to fawailun mana shiddatu azabin tsananin azaba ya tabbata lillazina ga waɗannan da yaktubuna alkitaba suke rubuta rubutu bi aydihim da hannunsu ay muktaliqan min indihim ga littafin Allah yana nan amma sai su ɗau wani abu kuma su rubuta na son zuciyarsu ko su goge wani abu ko su ƙara wani abu ko su canja wani abu sun mai ƙulu na haza min indillahi kuma sai su ce wai wannan abun wannan daga Allah ne sun sani kuma ba daga Allah ba suna yin haka ne da ya shi tare bai sama nan ƙalila saboda abin da za su samu na ɗan kuɗi kaɗan mana kawai abin da mutanen su ƙanana daga cikinsu za su ba su shi yasa suke yin haka suna gayyara suna canza sifofin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin attaura da ayatul rajimi da aka faɗa na jefe mutane in sun yi zina suna da aure wannan ma suka zama suna canja shi wata rana an yi jayayya akan wannan aka kawo su wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce to ko littafin ku me aka faɗa akan hukuncin wanda suka yi zina bayan sun yi aure to da suka zo suka dinga kokarin koye ayatul rajim din sai Abdullahi bin Salamin ya ce wannan mutumin ya daga hannunsa inda ya sa hannunsa nan za a ga wannan magana irin haka suke wasu ma gogewa suke wasu kuma su sa hannunsu danne maganar Allah su dinga boyewa to wannan masu yin haka fawailun lahum azaba ta tabbata gare su mimma katabat aidihim daga abun da hannayensu ta rubuta din fawailun lahum azaba ta tabbata gare su mimma yaksibun daga abun da suke aikatawa bayan wannan kuma da abun da suke yi na karɓar rashawa da sauran abubuwa marasa kyau da suke yi
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون نعم waƙalu suna cewa lokacin da manzala ya ce to ai da abinda suke nan su sani wuta ba za su tafi to sai suke cewa wai lanta masanan naro illa ayyaman ma'adudat wai wuta ba za ta shafe su ba sai ayyaman ma'adudatan sai wasu kanaki ne kawai kidanyayyu mana kwana arba'in adadin wai bautawa ɗan maraƙi da kakannin suka yi wai iya wannan ne kawai in ma za su shiga wutan bai wuce kwana arba'in ba shine sai aka ce to ka gaya musu ya muhammad wal attakattum min indillahi ahada mana sun karbi wani alkawari ne daga wajen Allah cewa ubangiji ya yi alkawari da su akan haka kuma falan yurifa Allah wa da da yake shi Allah baya saba alkawarinsa aila mana ba wannan alkawari am din nan ma'anansa bal bari dai ta kulo na kuna faɗi ne kuna faɗin ma la ta'lamu abin da ba ku sani ba alallahi ku danganta wa Allah amma Allah bai faɗi haka ba saboda haka in sun shiga wuta za su dawoma ne ba kwana arba'in kaɗai ba
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم بلى من كسب سيئة wa hadar bi kadiyatu zulaika asabun nari hum fiha khalidun bala mana ai hakika wannan wutar za ta shafe ku kuma za ku dawama a cikin kun shiga man kasaba sai yi atandu wanda ya aikata mummuna abu shine shirka a cikin ku wa hadar bi kadiyatu ko kadiyatuhu duk an karanta wata qira'a da ifradi a wata kuma da jami an ce kadiyatuhu da ifradi an ce kadiyatuhu kuma da jami duka dai an karanta to duk wanda ya aikata wannan har ya mutu kuma ya zama yana cikin shirka din mana duk kurakurai da laifuka na shirkan suka kewaye shi gaba daya da kawalai ka samu nar waɗannan su ne masu shiga wuta kuma hun fiha kalidun za su dawama a cikin wutan in suka shiga to an kiyaye ma'anan man ne a nan can an ce man kasaba wanda ya aikata kaga man tana kan lafazin tafiya to anan kuma da aka ce khalidun aka kawo jam'i wai ana lura da ma'anar man ɗin ne ita amanata tana magana akan jam'i ne a lafazinta kuma tana magana ne akan mutum guda ɗaya
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ubangiji tabaraka ta'ala ya ce to sani waɗanda kuma suka yi imani wallazina amanu wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki mai kyau ulaika ashabul janna waɗannan fa za su shiga aljanna su ne masu shiga aljanna kun fiha khalidun kuma in sun shiga za su dawama a cikin wannan aljanna din mana dama haka qur'ani yake dan ya faɗi waɗancan mutanen sai ya faɗi waɗannan kuma mana ya faɗi kullun dama shi sifatu yake magana akai zai faɗi sifofin aiki ne zai ce wanda suka yi kaza ga abin da za su samu wanda suka yi kaza ma ga abin da za su samu mutum da an faɗi waɗancan to yanzu kuma sai aka faɗi ma wanda suka yi imani aka ce wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau to su kuma 'yan aljanna ne kuma in sun shiga za su dawama Allah samu na cikinsu na وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون نعم وإذا كنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم موردون ubangiji tabaraka ta'ala ya ce ka ambata musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ambata musu iz lokacin da aka zana muka riƙi misaka bani isra'il alƙawarin nan na bani isra'ila cikin attaura muka ce musu la ta'buduna illa allah kar su bauta wa komai sai allah shi kadai kamar da yadda aka faɗa kullun shi addini daman allah kadai yake bautawa wa anna hazi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun ko fa'budun an yi alkawari da su kasu bauta wa kowa sai Allah shi kadai sannan kuma an yi alkawari da su su kyautata wa iyaye ma'ana su biyayya wa iyaye wa ahsinu bil walidaini ihsana ma'ana su kyautata wa iyaye kyautatawa wa zil qurba sannan su kyautata wa kuma makusantan su wal yatama da kuma marayu wal masakin da kuma miskinai da an faɗi Allah sai a faɗi iyaye sai a faɗi ‘yan uwa kuma sai a faɗi sauran jama'a so da aka kyautatawa na farko dai ba wanda ya fi haƙƙi a kanka kamar Allah ta baraka wa ta'ala daga shi kuma sai iyayenka mahaifiyarka da mahaifinka daga nan sai a dan sai a gangaro danginka zil qurba ma'ana su ma makusantanka ga abin da kake da shi idan zaka bayar kafin ka ba wani nisa to ka fara ba dan uwanka shine yake da haƙƙi biyu a kanka haƙƙin ɗan uwantaka da kuma haƙƙin ka bashi na cewa ma'ana ɗan uwanka ne musulmi shi haƙi guda biyu yake da shi waliyata ma sai kuma marayu waɗanda ba su da ainihin iyaye mana iyayen suka rasu ba su kai balaga ba ana kiransu yatama akwai kuma aji akwai kuma latif mana shi yatim wanda mahaifinsa ya rasu bai kai balaga ba akwai kuma latif shi kuma mahaifiyarsa ne ta rasu bai kai balaga ba akwai aji shi kuma ya haɗa duka biyu shi ba shi da mahaifi ba shi da mahaifiyarsa to in ka samu wannan to kaga shine na sai fi karfi kenan ana shi kamata a fara bawa kafin a bawa wani a cikin su ya tama din wal masakin da kuma miskinai miskini kuma an ce shine wanda ba shi da abincin rana guda daya shi fakiri ba shi da abincin shekara ne amma shi miskini ko na rana guda daya ba shi da shi za ka same shi ma yawanci za mataraba ne ko za ka shi yana kwance ne a ƙasa ma yawanci yake kwance ba shi da ko inda zai kwanta mai kyau da duk a ba su a kyautata musu wa ƙulu nasi husnan ko hasanan sannan a yi magana mai kyau ga mutane za ka yi magana da mutane ka gaya musu magana mai kyau kar ka gaya musu magana mara kyau sannan wa aqimu salata wa atu zakka a tsaye da sallah a ba da zakka ita sallah kullum an zo maganar ta cewa ake a tsaye da ita ba wai kawai a yi ta duk yadda aka dama a a tsaye da ita to tsayar wannan yana da ladabi na zahiri yana da ladabi na baɗi na zahirin nan shine ka nemi ruwa mai kyau ruwan da aka ce zai yi tsarki ka yi tsarki da shi ruwan da zai yi alwala in wanka ne ka nemi ruwa dai mai kyau ka yi tsarkin ko wankan ka yi alwala sannan sai ka zo in ka zo yin sallan nan kuma to sai kuma ladabi na zuciya shi kuma ka karkaɗe zuciyarka da duniya da abin da yake cikinta idan ka ce allahu akbar ɗin nan to ka karkaɗe komai ne yanzu baka tunanin komai ba abin da yake zuciyarka sai allah shi kaɗai to wannan laduban in ka haɗa su to nan ne fa ka tsaye da sallah ne ma'ana akwai ismul azam na sallah shine wannan huduri din huduri da za ka yi ka halarta ubangiji tabaraka ta'ala daga farkon sallah ka har ka gama to in kai wannan shine ka tsaye da sallah ne wa aqimu salata wa atu zakka sannan a bada zakka kullum in an faɗi sallah sai ga an faɗi zakka shi yasa sai yana Abubakar ya ce shi duk wanda ya ibada zakka zai yaƙe shi domin an kullum an haɗa ta da sallah ne sadaka shi a wajensa wanda baya bada zakka shi ma ba musulmi bane ya ce shi zai yaƙe shi kuma hakan yi ya yi ta yakan wanda basu ba da zakka ba to amma a wannan lokaci da muke ci za ka mutane suna sakaci da abun suna wasa da shi suna ganin kamar abu ne mai sauki to ba abu ne mai sauki ba sai na abubakar ya yaƙi wanda ba sa bayarwa wa yaƙi musalata wa atu zakka sun matawallaitu sannan sai kuka zamo kuna juya baya illa qalilun minkum sai kaɗan daga cikin ku ne kawai suka cika wannan alƙawari wa antum muridun amma kuna kau da kai kamar yadda iyayenku suka kau da kai wannan duka akan yahudawa ake amma kuma zai hau kan kowa da kowa na'am وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم نعم ثم أقررتم وأنتم تشهدون
Na'am, wa iska ambata musu is akazna misaqakum lokacin da muka riki alkawarinku muka ce la tasbikuna dima'akum kar ku dinga zubar da jinin junanku haka kawai turiquna ha bi qadli ba'dikum ba'dan ma'ana kar sashi su ringa kashe sashi ba a so zubar da jini mummunan abu ne an hana tun a cikin al'ummatai da suka gabata haka kuma a cikin wannan al'umma ta mu ma kamar yadda ake faɗa a wani guri mai nazari zalif katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an haka aka rubuta aka tabbatar tun lokacin da aka saukar da mana farkon kisa da aka yi na farko lokacin da Habil ya kashe Habil daga nan aka faɗa cewa to sai aka rubuta wa banu Isra'il ba a yadda a ringa kashe juna ba kashe mutane mummunan abu ne har ma aka ce in ka kashe mutum ɗaya to kaman ka kashe duniya ne duka in ko ka kiyaye ran mutum ɗaya to kaman ka kiyaye rayuka ne duka wa man aya haɗin ma'ana ba wai in ka raya ba Allah ne ya kiraya ma'ana in ka kiyaye kaga za a kashe wani ka kiyaye ka hana to kaman ka kiyaye kar a kashe kowa ne a bayan kasa to abu ne wanda yake kisa mummunan abu ne har ma wani hadisi yana cewa mutum yana cikin aminci a cikin addininsa matukar bai zubar da jini na haram ba amma idan akwai kisan kai a cikin aikin mutum to lalle ya shiga cikin babban garari yana cikin matsala saboda haka babban abu ne ba a so ai to anan ana faɗa wa yahudawa ne amma duk al'umma ma gaba ɗaya ana irin su da su kiyaye jinnan junan su la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kar kuma ku dinga fitar da junanku a cikin gidaje wannan su fitar da waɗannan wannan su fitar da waɗannan sun ma'agarartun sai kuka tabbatar da cewa za ku cika wannan alkawari wa an tumta shadun ala an ku kun shaida cewa za ku yi amma kuma gashi yanzu kuna saba na
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان نعم وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم نعم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون na'am to wannan hukunci za a faɗi maganan hukunci ne wanda yana cikin littafin su cikin attaura amma sai suka ɗauki sashi suka bar sashi suka ɗau ɓangare ɗaya suka bar ɓangare ɗaya shi ne ubangiji yake magana a kansu a nan ya ce sun ma'antu ha'ulai ma'ana ku sani ku ya ku waɗannan mutane ma'ana yahudawa taktuluna anfusakum kuna kashe junanku bi qatli ba'dikum ba'dan kuna kashe junanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarikum sannan kuna fitar da junanku daga cikin gidaje ta zaharuna kuna kuma taimakawa junanku alaihim bil ismi akan juna bil ismi cikin sabo wal udwani da kuma zalunci wa in yatukun usara idan aka kawo muku mutanen da aka kama a wajen yaƙi tafduhum ko tufaduhum sai ku ringa fansansu kuna ainihin ba da fansansu wa huwa muharramun alaikum ikraju kuma gashi an haramta muku fitar da su daga cikin gidajen nasu ma'ana maganan fansa yana nan a cikin littafinsu amma kuma su haɗu da wasu mutane su yaƙi wasu baya cikin littafinsu abin da ya faru shine akwai ausu da khazrat waɗannan wanda suke madisarawa yahudawa ne amma kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da akwai yaƙi tsakanin su suna faɗa da junansu to banu quraiza da banu nadir su kuma su suna gefe to sai zama na banu nadir suna tare da ausu ainihin khazrat kuma suna tare da quraiza ma'ana waɗannan suna tare da waɗannan waɗannan suna tare da waɗannan to in an zo za a yi faɗa sai ya zama na wannan ɓangaren su taimaka waɗannan wannan su taimaka waɗannan to sai suke yin haka to kaga kuma su waɗancan ausu da kazarar tun da masu bautan gumaka ne ba wanda suke da wani littafi ba ne to a cikin attaura an hana su kar su haɗa kai da irin waɗannan mutanen zo su yaƙi wasu an hana su to amma suka zama suna yi kaga sun saba umarnin littafin nasu shine yanzu anan ana gaya musu ne me yasa ba sa aiki ma da littafin da aka saukar musu ne a fatumina na ibadar kitabi wa takfuruna ibad me yasa kuke imani da sashin littafin naku amma kuke kafirce wa sashi huwa tarkul qatl wal ikraji wal muzahara fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya saboda haka ba wani abu na sakamakon wanda ya aikata irin wannan a cikin ku sai dai za zai samu kaskanci da wulakanci a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati a ranar alqiyama kuma yuradduna za a maida su ila ashaddil azab zuwa ga azaba mai tsanani wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun ko amma ta'malun abinda suke aikata wannan Allah fa yana sane da shi shi Allah ba za a ce yana rafkana ba a'a mana Allah bai zama wanda bai sani ba yana sane da duk abin da ake aikatawa to shine sun samu wannan kaskanci din tun da banu nadir an kore su an tafiyar da su sun koma sham an kuma dora musu jizya suna biyan jizya duk wannan abin sun ga kaskanci tun anan duniya a lahira kuma akwai azaba mai girma tana jiransu tunda yawancinsu sun baro garuruwansu ne sham din suka dawo nan suka zauna a madina ba wani abu ne ya kawo su ba suna jiran bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ya bayyana saboda hasada da girman kai da neman kar su rabu da girman su yasa ba su bi shi ba to shi yasa suka haɗu da wannan wulakanci kuma azaba mai girma tana jiran su a lahira na'am
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا في الآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نعم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ula'ika waɗannan su ne allazina waɗanda ishtarawul hayatar duniya bil akira suke sayan rayuwar duniya suke barin lahira ai bi an asaruha alaiha mana suna zaben duniya su bar lahira kuma duniyan nan ita ba komai bace kamar da muka faɗa kwanan baya cewa ita kawai an yi ta ne a matsayin hanya amma lahira din shine target nan ne inda ake so a je sai da aka fara yin alam na lahira sannan daga baya aka zo aka yi duniya sai da aka yi aljanna aka yi wuta sai aka ce to ana so a ga waye zai shiga wannan da waye zai shiga nan sai aka zo aka wani abu shine duniya hanya ce sai aka gaya ita hanyar duk wanda ya zo ta masa alamar a gane ɗayan gidajen da zai shiga in ta to amma sai suka zaɓi hanya suka bar inda za a je kaga sun yi babban asara ke fala bi khaffafu anhum al'azab wa la hum yusarun saboda haka ba za a sauƙaƙe musu azaba ba kuma ba za a taimake su a hana su haɗuwa da wannan azaba din ba a lahira na'am ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون نعم to har yanzu ubangiji dai yana ta faɗin irin abubuwa da waɗannan yahudawa suke ya ce walaƙad ate na musa kitaba wallahi haƙiƙa mun ba wa annabi musa littafi shine attaura wa ƙaffaina min ba da hibin rusul sannan sai muka biyar da manzanni kuma a bayansa mana bayan annabi musa kafin zuwan annabi isa an yi manzanni da yawa wanda aka yi ta turo su suna baya amma suna aiki ne da taura littafin annabi musa min ba da hibin rusul wa atina isa mana maryam albayyinati daga baya kuma sai muka ba annabi isa shi ma a mu'jizoji shine irin ihya mauta wa ibrahim akhmahi wal abras yana raya mutum bayan ya mutu ya raya shi ya tada shi sannan kuma mutum ne zai zo baya gani ba ma alaman wajen idan ma amma sai ya yi addu'a sai idan sai ya buɗe ya zama yana gani haka kuma mutum zai zo da kuturta sai ya addu'a sai ya warke yana yin abubuwa dai da yawa haka kuma mutum zai zo in ka zo kana zuwa kai sai baka labari ya ce ai abu kaza ka ce wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadhakiruna fi buyut sai ga maka abun da kaci da abun da ma ka bari a gida ma duk sai ya ga maka to an bashi dai waɗannan mujizozi yana da ainihin mujizozi masu yawa annabi Isa alaihi salam aka wa ayyadnahu sannan sai muka karfafe shi biruhil qudus shine da malaika jibril yana tare da shi duk inda yake tafiya yana tare da malaika jibril aka kullama ja'akum rasulun bima la tawa anfusakum aka ce to ku waɗannan yahudawa duk lokacin da wani manzo ya zo inda ya saba da abun da ranku yake so ya faɗi wani abun da ba shi kuke so ba istakbartum sai ku dinga girman kai ku dinga girman kai kuna kare ta ba za ku bi shi fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun wasu cikin manzannin ku ƙaryata su kamar annabi Isa wasu kuma ma kashe su kuke yi kamar annabi Zakariya da annabi Haya duk dai waɗannan yahudawan suka kashe su to haka suke wajen jara'a su a rana guda sun taba kashe annabawa saba'in kamar yadda muka karanta jiya saboda jara'a irin tasu na
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون نعم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون to wai lokacin da manzo Allah yake musu wazi yana karanta musu Qur'ani wai sai su dinga ce masa kalu suna cewa wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda istizai wai qulubuna ghulf wai wai zuciyansu dai a rufe yake duk abin da yake faɗan nan ba za su iya ji ba zuciyoyinsu a rufe suke shi yasa yayi hakuri ya daina musu wazi ba za su ji ba sai Allah ta'ala ya ce a bal ba haka bane la'anahumullahu Allah dai ya la'ance su ne shi yasa suke wannan magana tsinan dole kawai mana tsinannu ne kawai ba wai zuciyarsu a rufe take ba tsinannu ne shi yasa suke gaya manzon Allah la'anahum Allah da kubri Allah ya la'ance su ne da wannan kafircin nasu fa qalilan ma yu'minun kadan ne daga cikin su wanda suke imani saboda a ciki dai akwai wanda suke da imani din kisa kullun aka la'anci wadancan sai a ce akwai kuma dai masu imani kadan dai daga cikin su na
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين نعم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين to walamma yayin da kitabun littafi ja'ahu ya zo musu min indillahi daga wajen Allah tabaraka ta'ala shine qur'ani kuma musaddiqul lima ma'hum yana gaskata abun da suke tare da shi na at-taura qur'ani da yazo yana gaskata at-taura dama littafi inda gaskiya ne to ba zai karyata littafin da suka gabata ba zai ce gaskiya ne amma in kaga mutum ya rubuta littafi yana ta zagin mutane yana karyata magabata to yawanci shi ma makareci ne ba mai gaskiya bane amma ita gaskiya abu guda ɗaya ce shi yasa Allah ya ce ai alaman ma ya kamata su gane Qur'ani gaskiya ne gashi yana gaskata at-Taura duk abin da ga musu a cikin zaban su Qur'ani ya ce haka ne ai wannan ma alaman Qur'ani da Allah yake ke musaddiqul lima ma'u wa kanu min qablu yastabtihuna 'ala allazina kafaru da su din fa sun kasance suna istiftahi suna neman taimako akan kafurai da annabi sallallahu alaihi wasallama suna cewa Allahumma sunna alaihim bin nabiyil maqusi akhir zaman har suna wannan addu'a ya Allah ka ba mu nasara akan waɗannan kafirin albarkacin annabin nan da kace za ka aiko a ƙarshen zamani saboda suna da labarinsa suna da sifofinsa duk an gaya musu a cikin littattafansu ba abin da ba a gaya musu ba har ma akwai wani da cikin malamansu ibn haiban lokacin da ya zo rasuwa ya tara yahudawa ya ce amma kun san abin da ya dawo da ni wannan gurin ko suka ce eh lallai mun san da inda kake amma ka dawo nan saboda kana jiran annabin ƙarshen zamani ita to daga shi ni na jira har yanzu bai bayyana ba amma kuma na ga alaman zaga su saboda haka ina muku nasiha kar ku yadda annabin nan ya bayyana ku zama ba za ku yi imani da shi in dai ya bayyana ku yi imani da shi yayi ta musu nasiha yayi ta musu nasiha har ya rasu to haka malaman su dewa sun gaya musu wannan sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallama akan in manzo Allah ya zo su imani da shi to sai dai wasu daga ciki sun karba amma wasu ba su karba ba irin su Abdullahi ibn Salam irin su Kabul Ahbar irin su Rafi ibn Abi Rafi da irin su Abu Zarin Al-Ghifari duk waɗannan ahlul kitabi ne amma da manzo Allah ya zo suka karba sun yadda yadda aka gaya musu nan irin su Salman al-Farisi wanda kwanan muka faɗi tarihin Isar tarihin musuluntarsa to waɗannan duka su sun yadda waɗancan littattafan gaskiya ne kuma manzon Allah ma gaskiya ne kuma shine abin da Allah ya faɗa yace kuma duk a gaya duniya to amma Yahudawa da yawan su masu ha'inci ne suka dinga koya sifofin ba sa faɗa wani abun ma za a gan shi gashi a rubuce amma sai su koye shi akwai wani suna na muhammad wanda ana aka rubuta a cikin attaura suna ne na annabi sallama yana da ma'anan mahamud ko kuma kasirul hamdi ma'anarsa kenan to amma suka je suka canja suna ga cewa in aka gan shi haka za a gane sai suka mai da shi mushtaha suka mai da shi mushtaha suka rubuta shi da haka saboda kar kana daga cikin su gane ana nufin manzon Allah to har haka suke in sun ga wani abu wanda za a iya ganewa sai su canja saboda kar a gane yuharrifuna al-kalima amma wadihi kamar yadda Allah ya faɗa suna jujjuya kalmomi akan yadda aka ajiye su saboda kar a gane sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba abin da ba su sani ba na sifar annabi sallallahu alaihi wasallama har ma da lokacin da za a haife shi da inda za a haife shi din ranar da aka haife shi ma an ce akwai wani ga cikin malaman yahudawa tun kafin a gaya musu ma an yi haihuwan yazo yana tambayar su yace an ya ba wani abu da aka haifa ku a cikin gidajen kunna sai aka ce masa lalle kuwa akwai haihuwa da aka yi sai ce da Allah a kawo masa abin haihuwan ya gani sai aka ɗauko manzo Allah sallama da jinjira kawo masa yana karban sa da ya ganshi yace ka yace wallahi annabta ta bar banu Isra'il kenan shikenan annabta ta kare a cikin banu Isra'il ta koma cikin Larabawa kaga shi ya gane shi a jinjirin maki kuma ya san ma a wannan lokacin ma za a haife shi saboda ba abun da ba a faɗa ba an faɗi komai a fili amma kawai saboda ha'inci ne suka yi ta rufewa suna ta ɓoyewa suna ta ɓoyewa amma in ba don haka ba duk duniya ya san manzan Allah gaskiya ne kuma duk duniya ya kamata ta karɓi manzan Allah ne sallallahu alaihi amma saboda ha'incin waɗannan mutanen yasa suka yi tare mutane suna ta kange su shi yasa Allah anan yake cewa falan ma ja'ahum ma arafu kafarubi lokacin da abun da suka sani ne fa ya zo musu suka kafirci ba wani abu da ba sani ba sun sani suna da cikakken bayani akai amma dai ko hasada ko kuma saboda kar girman su ya tafi manyan malaman suna ga to yanzu in sun sage su ma za su dawo mabiya ke wasu kuma hasada ba za su iya ba suna hasada wa manzon Allah ba za su iya bin sa shi yasa suka yi to shi yasa Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da abun da suka sani ya zo musu sai suka kafirce to falanatullahi alal kafirin la'anar ubangiji tsinuwar Allah ta tabbata akan kafirai na'am
بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين
نعم فلما بيس ما اشتروا به أنفسهم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce mashtarar bihi an kusan bisa wannan abin da suka saya suka yi ciniki suka zaɓi duniya suka bi son zuciya suka bar gaskiya wannan abu ya yi muni an yakfuru shine suka kafirce bima anzalla da abinda Allah ya saukar sun tabbatar kuma gaskiya ne shine alquran bagayan kuma sun yi haka ne saboda hasada mana baya ba sani ba suna sani suka yi an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha min ibadi saboda Allah ya saukar da falalansa a cikin wanda ya ga dama ga bayinsa mana wasu suna ga me yasa annabta za ta bar cikin banu Isra'ila ta dawo cikin larabawa to ai Allah shine yayi banu Isra'ila shi larabawa saboda haka duk inda ya ga dama zai bada annabtarsa kuma yawanci annabawan ai duka a cikin su suke in an kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi a cikin larabawa da ya kamata shi hakuri duk da cewa shi dai shine ma mahallu shaɗin gaba daya dan ba taba aiko wani manzo an ce ya kira duniya duka ba sai shi kadai shine kadai aka aiko aka ce kira kowa da kowa قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit shine yake da wannan mukami sauran annabawan duka an aike su ne zuwa ga jama'ar su wa ila madyana akahum shu'aiban wa ila samuda akahum salihan ko zaka ji kowa an aike shi zuwa ga kaza zuwa kaza shi kuma annabi isa zuwa ga banu isra'il aka aike shi amma ba aiko shi duk duniya ba saboda haka ashe in ka ga wani ya ce yana rike da addinin sa a ko ina a duniya waye waye sa shi yayi wannan addini ai addinin an ce a je a ga wa banu isra'il iya su manzan Allah ne shi kadai aka ce duk duniya ya kira kowa da kowa kowa da kowa duk wanda ya gani kawai ya kira shi ce ya bauta wa Allah shi manzo ne na Allah an aiko shi zuwa ga wannan sallallahu alaihi wasallam to saboda hasada ne suke wa larabawa suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama yasa suke karba yawanci dama yawanci abin da yake hana mutane su karbi abu yawanci akwai hasada ko da a cikin larabawan ma irin su abu jahal da sauran wanda suka kibin manzala sallama su da kansu sun tabbatar manzan Allah abin da yake faɗa gaskiya ne har sukan jefa da dare su kuya manzala yana karatun Qur'an su ringa sauraro kowa kuma bai san kowa ya zo ba irin su Walid ibn Mugira su Abu Jahal da sauransu wani lokaci sai su haɗu ma su ga wannan ya ga wannan wannan ya ga sai su yi alƙawari akan to kar su sake dawowa daga ba kuma su sake dawowa to wata rana walid ibn al-mugira ya tambayi abu jahal abu jahal ce masa gaskiya fa shi ya tabbatar muhammadun nan fa gaskiya ne yace to me yasa ba za ka bi shi bai ce aha ba ya zan bi wani wanda yake cikin ainihin banu hashim ko banu abdumanaf in zo in dawo ina bin su shi yana bangaren banu abdushamsin abdushamsin ne kaga kabilanci ne kawai dukan su quraishawa ne amma wannan ko yana wannan bangare wannan bangare wai ce ya zai yi bi wanda suke cikin wannan jama'ar ai ba zai bi kuma marayan nan na gidan abu ɗalib ke inda ina binsa amma dai ya tabbatar abin da yake faɗa ɗin gaskiya ne a cikin larabawan ma fa kenan balle kuma a cikin yahudawa wanda su dama suna da littafi ba abin da ba a gaya musu ba su kuma larabawan da suna cewa wai da su ne suke da littafi za a ga riƙon littafi fiye da yadda yahudawa da nasara suke to aksamu billahi jada aimanihim la in ja'ahum nazirun la yakununna ahde min idal umam falamma ja'ahum nazirun ma zadahum illa nufura suka ce wai da su ne suke da littafi a tora ko injila da za a ga rike littafi to gashi an kawo musu littafin da yafi a tora da injila kuma sun ki karba to kaga wannan rashin rabo ne kenan sai wanda suka yi rabo daga cikin su suka karba saboda haka yawanci hasadan ita take hana mutane su bi abu gashi dai sun san abu gaskiya ne amma sai su kibi to wannan hasadan ita ta sa yahudawa suka ibin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi nazalallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi wa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai suka dawo suka sake komawa cikin fushi a wajen Allah akan fushi mana da yayi fushi da su sun watsar da lamarin attaura sannan sun kafircewa annabi Isa kuma yanzu sun sake kafircewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka sun hada fushi akan fushi ke bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin azabun muhin azaba ta wulakanci ita ta tabbata lil kafirina ga kafirai
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين نعم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه والحكم مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قول إن كنتم مؤمنين to idan aka ce musu ku yi imani da abin da Allah ya saukar shine Qur'ani da Annabi sallallahu alaihi wasallam su imani da shi qalu sai su ce nuna bima unzila alaina mu dai za mu imani da abin da mun riga mun yi imani da at-taura saboda haka wai ya isa kenan ba za su sake imani da wani abu ba sai Allah ya ce wa yakfuruna bima wara'ahu shine suka kafirce abin da yake bayan su shine Qur'ani ai kuma Qur'ani wa huwa al shi gaskiya ne musaddiqan mai gaskatawa ne limama abin da abin da suke tare da shi na at-taura din kul ka ce musu falima taqtuluna anbiya Allah min qabl me yasa kuke kashe annabawan Allah kafin zuwan wannan littafi in kuntum mu'minin in kun kasance masu gaskiya cikin abin da kuke aikatawa to wannan abun kakanninsu ne suka yi to amma su ma tun da sun yarda da abin sai a yi kamar su suka yi kenan sai da haka idan ana yin abu mara kyau mutum ya ce bai yarda da abin ba in ka yarda to kamar kai ma ka yi imani da wannan abun kenan shi yasa yanzu abin da kakanninsu nan suka yi sai ana musu magana kamar ma su suka yi saboda sun yarda da wannan hukunci kuma sun yarda da aikin da kakannin na suka yi na bauta wannan dan maraƙi da kafircewa annabi Musa da kuma kafircewa annabi Isa alaihi salam saboda haka su ma yanzu suna cikin wannan laifin kenan kuma idan da sun yi imani da attaura ai da za a ga sun yi imani da Qur'ani tunda abun duka ɗaya ne daga Allah ne tabaraka ta'ala Allah da ya aiko annabi Musa shi ya aiko annabi Isa kuma shi ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi addini guda ɗaya ne tun daga farkon duniya har ƙarshen ta duk abin da manzannin suke faɗa abu ne guda ɗaya manzo na farko shine annabi nuhu alaihi salam shi ya fara zuwa ya kira mutane shi annabi adam shi annabi ne amma an ce ba aiko shi zuwa ga mutane ba sai dai kawai shi da 'ya'yansa suke ainihin ibada amma wanda aka fara turowa ya kira mutane shine annabi nuhu alaihi salam to abin da yayi da sauran wanda suka biyo bayansa irin su annabi salihu irin su annabi hudu irin su annabi shu'aibu su annabi musa su annabi ibrahim su annabi isa alaihi salatu wassalam duka kiran da suke guda ɗaya ne shine kar abautawa wani abu abautawa allah kar abautawa gumaka abautawa allah shi kadai shine abin da suke kira akai wa anna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun ko wa ana rabbukum fattaqun duk al'umma guda ɗaya ce sai dai shari'a ana iya bambantawa za ka ga wata shari'a yadda take a lokacin mutanen annabi nuhu ba haka take lokacin annabi ibrahim ba ba haka take lokacin annabi musa ko da annabi isa ba haka mu ma yanzu abubuwa da yawa na shari'ar mu ba haka take a wajen sauran wanda suka gabata ba zaka ji an ce wani abun iri ɗaya ne yadda suke haka muke amma wasu abubuwa kuma suna sabawa amma dai abun guda ɗaya ne tauhidin nan shine ake kiran mu akai abota Allah shi kadai shine manzancin dukkan manzanni din na
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون نعم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون بنجي يتي والله حقيقة النبي موسى يازو مكو da hujjoji da abubuwa a bayyane ga sunan a fili amma duk da haka dai sun matafattumul izla sai kuka rigi dan maraƙi a matsayin ubangiji min badihi ai min badi zahabi ila miqati lokacin da ya tafi wajen ganawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala sai kuka rigi wannan dan maraƙi a matsayin ubangiji wa antum zalimun alhalin ku kuna azzalimai ma'ana kun zalunci kanku saboda kun yi abu babban zalunci dama shine a ɗauki haƙƙin Allah a ba wani abu idan dai mutum ya bauta wani Allah to ba a babban azzalimi kamansa saboda Allah shine ya samar da shi shi ya halicce shi shi kamata ya bautawa in ya bauta wani abu to yayi zalunci ba babban azzalimi kamar wanda yake bauta wani Allah tabaraka wa ta'ala na'am وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيس ما يامركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين نعم وإذا كنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمينا وعصينا وأجربوا في قلوبهم الإذن بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وإذ كتنا إذ أخذنا ميثاقكم ubangiji tabaraka ta'ala yana cewa lokacin da muka riƙe alƙawarin ku akan cewa za ku yi aiki da abin da yake cikin attaura ma'ana an yi alƙawari da su akan haka idan kuma za su yi amfani da abin da yake cikin attaura kuma to dole za su gaskata qur'ani saboda abin da aka gaya musu a cikin attaura kenan idan qur'ani ya zo idan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo to su gaskata shi wa qad rafa'na fawqakum tur kuma ku tuna lokacin da muka ɗaukaka dutse sama da ku ma'ana aka ce in ba su yi imani da attaura ba za a faɗa musu wannan dutsen a kansu aka ce ku zo ma ce na kun bi kowace ku riƙe abin da muka ba ku da ƙarfi bi jiddin wastihadi wasma'u kuma ku ji abin da ake muku umarni da shi kuma ji irin na karɓa ƙalu sai suka ce sami ina ƙaulaka wa asaina amurka saboda jara irin na yahudu suka ce wa mun ji magananka amma mun saba umarninka wa wani bofi ƙulubihim al-izla bi kubrim to an riga an shigar da ma'ana san wannan bauta wa ɗan maraƙin a cikin zuciyarsu da wannan kafircin da suka yi sai suka ci gaba da yi ul aka ce ka gaya musu bisa ma ya murkun bihi imanu ma ya murkun bihi imanukum bi isa abinda wannan imani na ku yi muku umarni da shi kuke yi kai wannan abu yayi muni in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani kamar yadda kuke cewa ai lastum bi mu'minin ba kasance masu imani ba li anna al-iman la ya'muru bi ibadati al-izi wal muradu aba'u ai fa kadhalika antum lastum bi mu'minina bit tawrati wa qad kazzabtum muhammadan sallallahu alaihi wa sallama wal imanu biha la ya'muru la ya'murukum bi takzibi to kamar yadda iyayensu sun karyata attaura ne yasa suka bauta wannan an maraƙi to haka su ma yanzu idan da sun yi imani da attaura da sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda attaura ta musu umarni da su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ba a gaya musu ba an gaya musu sifofinsa har garin da zai sauka har gidansa har komai ba abin da ba a faɗa ba to amma suka yi saboda sun karyata littafin suka fara karyatawa kafin su karyata alqur'ani na lokaci to alhamdulillah fatiha salatu wata salatul fatiha alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin amin amin amin amin sallallahu alaihi wa sallam